بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته safiyar lahadi takwas ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da biyu ga watan february shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na biyar cikin jerin darussa daga littafin sharhu ashabil hadith wallafar al-imamu al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahimahullah a yau insha Allah za mu tafi kai tsaye zuwa cikin doron matanin littafin a inda kamar yadda muka faɗi a darasin baya za mu bi a takan wani wata nuska ce wadda malam abu abdurrahman mahmud ya mata tahzibi ga shi daga shafi na 35 wanda nan ne asalin doron muƙaddima ta shi al'imamu al-hafidu al-khatibul bagdadi rahimahullah inda malam ya ce muqaddimatul muallif bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi istafa al-islam dina li safwati bariyatihi wa ba'atha bihi al-mursalina alladhina ikhtarahum min khaliqatihi waj'alna qawwamin bi shari'atihi wa ala millatihi dhabina an harimihi amilina bi sunnatihi نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده ونرغب إليه في المزيد من فضله ما لا يتشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قودية تبتك الله الذي اصطفى الإسلام دينا الله وانده يزاق مسلمشي يزن ياشي يزمشيني الدين ده يددش لصفوة بريته ya zaɓa mazaɓaɓɓun bayinsa waɗanda Allah ya zaɓa su yake sanyawa a cikin musulunci wa lillahi alhamd wa ba aka bihil mursalina Allah ya aiko dukkanin manzanni da addinin musulunci dukkanin annabawa da manzanni waɗanda Allah ya aiko to musulunci suka zo da shi alladhina ikhtarahum min khaliqati waɗanda Allah ya zaɓa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas waɗanda Allah ya zaɓa su ne manzannin da ya turo waja'alana qawwamina bi shari'ati mu kuma su malam khatibul bagadadi mana malamai kenan Allah ya zabe mu mu zama masu tsayawa tsayin daka wajen tabbatar da shari'arsa wa ala millatihi mu tsaya kuma akan tafarkin addinin sa muna tsaye da shi zabina an harimi muna masu kare mutuncin addinin amilina bi sunnatihi muna masu aiki da sunnonin addinin nahmaduhu haqqa hamdihi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya wadda ya cancanta nas'aluhu tawfiqa wa nas'aluhu tawfiqa kuma muna neman muna roƙon Allah ya bamu gamdakatar ya sa mu dace li rushidihi da shari'a wadda Allah yake bayarwa wadar kuma muna kwaɗayi muna so ilaihi zuwa ga shi Allah fil mazid min fadli muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana falala daga gare shi ya Allah wa sallallahu ala khatamir rusulihi sayyidina muhammadin afdalan nabiyina afdalan nabiyina wa khiratil lahi min al khalqi ajma'ina wa ala sahabatihi al akhyar al muntajina muntajabina wa tabi'ihim bil ihsani ila yawmiddin ce sannan muna salati da sallama a bisa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa mafi falala a cikin manzanni sannan kuma mafi zababbe a cikin halittun Allah gabaki daya muna muna mika wannan salati gare shi tare da sahabbansa zababbun nan almuntajabina waɗanda su ma suke zababbu daga almujtaba almujtaba wa tabi'ihim da wanda suka bi bayan su bil ihsani tare da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa tashin alkiyama sai malai ce amma ba baya ga haka waffaqakumullahu li amalil khairati ina muku addu'a Allah ubangiji ya ba ku dacewa wajen aikata ayyuka nagari wa asamana wa iyyakum ina kuma roƙon Allah ya tsare ni ni da ku min iqtihamil bid'ah daga kutsawa cikin bid'o'i wa shubuhati da abubuwan da suke da shubuha masu jirkitattu waɗanda ba gane kansu ba faqad waqafna ala ma zakartum a zahiri kaman wata tambaya ce ko kuma wani roƙo ne akai masa yace hakika mun ga abin da kuka faɗi mun ga wasiƙar da kuka aiko min aibil mubtadi'ati ahlas sunani wal athari a inda kuka yi bayani a inda kai mana bayani akan yadda 'yan bid'a suke kyaran ahlus sunna masu aiki da al'asar anan za ka ga ahla da nasba maf'ul bihi ne na wancan masdari na aibi min aibi al-mubtadi'ati ahlus sunani wal athar wato daga daga kama a ce ya'ibu kenan kaifa ya'ibul mubtadi'atu ahlus sunani wal athar yadda yan bid'a suke sukan masu aiki da sunna wa ta'anihim alaman shagala nafsahu da yadda suke suka ga wanda ya shagaltar da kansa wanda ya maida al'amarinsa bisa ma'il ahadith duk wanda ya zama kawai shi dan sauraron hadisi ne dalibi ko malami ko mai bincike to yan bid'a suna sukarsa wa hifdhil akhbari wanda ya dauki dawainiya wa kansa na haddace hadisai wa takdhibihim da yadda su yan bid'a din suke mene suke ƙaryata bi sahihi ma naqalahu suna ƙaryata abinda malaman hadisi suka cirato ilal ummati al-a'immatu sadiquna ma naqalahu al-a'immatu sadiquna ilal ummati suna ƙaryata abinda limaman sunna suka hakaito abinda su bukhari su muslim su abu dawuda su ahmad ibn hanbal su darimi da sauran malamai suka hakaito a cikin littattafansu sai ka ji waɗannan 'yan bid'a suna ƙaryatawa suna cewa ƙarya ne ba su yadda ba wastihza'uhum bi ahli al-haqqi da kuma yadda 'yan bid'a suke istihza'i suke izgili suke cin mutunci suna zolaya ga suwa ne ga ahli al-haqqi ga mazuwa gaskiya fi ma wada'ahu alaihimul mulhiduna wato suna ɗaukan hujjarsu wajen wannan istihza'i abinda mulhidai karkatattu suka tsara musu wannan zaka ga ashe ma ashbah al-layl bil bariha tun da kenan ake yin wannan abun har yanzu duk waɗannan abubuwa wato ganin waɗanda suke aiki da hadisi wasu koma bayan mutane ne sannan da yi musu istihza'i da raina su da ƙaryata hadisan da kuma ƙaryata wanda istihza'in ana gina ta ne a bisa abinda wasu karkatattu suka tsara hujjojin karyatawan shine maganganun karkatattu Allah ka tsare sai malam yayi yayi iktibasin aya farin Allah Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu Allahu yastahzi'u bihim yadda suke wannan izgilin to Allah shi ma zai musu izgili ko kuma Allah yana musu izgili wa yamudduhum fi tughyanihim sannan zai dinga ƙara musu zai dinga angaza su amdadnahum karawa Allah yana kara ingiza su fi tughyanihim a cikin dagawarsu ya amahuna suna tafa gambiya za su samu sakewa su tayin abin da suka gada ba har su ga cewa kamar sun sun tsira ko kuma babu wani sakamako da za a musu laifukan da suke tun da can malamai sun yi sabani game da meye ma'anan al-istihza danganta shi ga Allah subhanahu wataala ba ga ibnu jaririn ya kawo maganganu akai a cikin tafsirinsa don kamar yadda abu abu hayyan yake fada a cikin mafatihul ghaib duk da shi ba ash'ari ne yace waɗannan suna da gaskiya akwai wanda aka danganta wa Allah cikin alqur'ani wanda ba zai yi a lissafa su cikin sufofi wanda suke a ce wato abin nan ɗinsa bane asma'ullahi husna ne wa sifatihul ula da gaske akwai irin wannan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum da kuma nasullaha fa nasiyahum الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يأمهم ومكروا ومكر الله da irin da ire-iren su wanda su malaman balaga suna kiransu da suna al-mushakala al-lafziyya wato ana samun lafazi ne wanda yake kama da juna wanda suke fuskantar juna to a da can malaman farko abinda suke cewa bisa fassara mafi dacewa da aka samu daga malaman farko kamar da aka same ta daga ibnu abbas da al-hasan al-basri shine a ranar al-kiyama ne da aka ce ma'anar shi sayastahzi'u bihimullah Allah zai sa ai musu izgili zai musu wato za a tuna musu abubuwan da suka yi cewa ba kun yi kaza ba to ga sakamakon ku wannan shine izgilin da za mu sauna alkiyama a ranar alkiyama za a yi musu irin wannan abu kamar yadda misali kamar faɗin Allah da yake cewa yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu allazina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qilar ji'u wara'akum faltamisu nura fadribu bainahum bisurin lahu babun hu batin hu fi rahama wa zahirin min qibal lil kaga irin wannan to an an musu an ce to kuje ku nemo inda za ku samu nan dai babu to irin wannan da aka ce musu qiyar ju'u wara'akum faltamisu nura ai sai kuje ku samu inda kuke tsammani to shine irin abin da za musu na izgili din wato za a ga musu magana wanda za ta dake su su ji su ji su ji abin nan su ji kunci su ƙara jin azaba idan suka nemi ruwa za su sha ruwa a cikin wuta sai a ce musu mene yastaghisu yughafu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sa ash-sharab to da ire-iren waɗannan irin wala hasabana alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma to ire-iren waɗannan sune ayoyin da suke ishara zuwa ga abinda za a yi musu na istihza'i a ranar alkiyama wannan ita ce fassarar magabata amma su ɗan bayan suna da fassarori daban-daban kamar yadda na faɗa abu hayyan a cikin fatihul gaibi ya kawo wasu haka limamul qurtubi a cikin tafsirinsa amma dai fassarar da malaman farko suka tafi ita ce abin itimadi cewa wannan ishara ne zuwa ga za a yi musu abin da zai wakilci irin barnar da suka yi za a faɗa musu maganganu da za su musu ciwo irin yadda suka dinga faɗawa bayan Allah maganganu masu ciwo Allah zai sa mala'iku su gaya musu Allah zai sa a faran alkiyama a yi musu shela a ce ga abin da suke Allah ya tsare mu malam yace walaysa zalika ajiban min mubtaghi alhawa irin wannan ba abin mamaki bane daga mutumin da ke son son zuciya wa man adatna min muttabi alhawa ga masu bin son zuciya wa man adallahumullahu da waɗanda Allah ya ɓatar da su an suluki sabilil huda Allah ya ɓatar da su ba su iya bin tafarkin shari'a ba wa min wadhihi sha'anihim addallu ala khidlanihim wa sudufuhum an an-nadhri fi ahkamil qur'an wa tarkuhum al-hijaja bi ayatihi al-wadhiha al-burhan wa ittirahuhum السنن من ورائه وتحكمهم في دين الله بآرائه ce haka nan kuma wannan shine tafarkin mutanen da waman wadihu sha'anihim wannan shine tafarkin mutanen da mabayyanin al'amarinsu addallu ala khidlanihim wanda abin yana nuni zuwa ga taɓewarsu sudufuhum anin nazari karkacewarsu tashi da suka yi daga barin annazar fi ahkamil qur'an abin da yake tabbatar maka da wani da yake ta surutu yake sukan sunna yake sukan hadisi yake istilahi da malaman hadisi yake iya cakulan kwalar hadisi ingantacce yace ƙarya ne yayi watsi da shi ya faɗin mugayen maganganu akan masu ruwaitowa abin da zai nuna maka cewa taɓaɓɓu ne su shine zaka ga ba sa bincike akan hukunce-hukuncen alkur'ani ba ruwansu da abinda alkur'ani ya ce balantana su aiki da shi da saransu suke aiki watar kuhumul hijaja bi ayatihi alwadhiha alburhan kuma za su ga sun koma gefe ba sa hujja da ayoyin alkur'ani abinda alkur'ani ya ce ayi za su iya fandare mishi kai tsaye ba ruwansu qur'ani ya ce ayi kaza za su ce ba haka bane ya saba wa zamani ya saba wa kimiyya ya saba wa abinda aka saba gani ba sa jin nauyi wattirahuhum sunana min wara'i da kuma wurgi da hadisai a bayan fagen su a bayan su wa tahakkumuhum fi bidini bi ara'i da kuma kutse cikin addini da ra'ayoyin su mutum yana so ya magana kan addini amma kuma da ra'ayi zai magana ba da aya ba da hadisi ba fal hadathu minhum matashi a cikin su ne kananan shekaru a cikin irin waɗannan yan bid'a me zaka ga yana yi za ga shi manhumun bil ghazali ya fitunu ya dar an darkake mashi tsabaragen kaunar waka ta soyayya waka kawai iya saurari amma kuma su ne yan kishin addini wazu sinni maftunun bil kalami wal jadali wanda kuma ya shekaru tsoho wanda ya shekaru a cikin shi kuma ya fitinu da ilmul kalam da kuma musu musu duk abin da aka faɗa cikin addini yana da musu akai bai yadda ba matasan su sauraron kiɗa bege kaza da sauransu manyan kuma su kuma musu da rigima akan addini qad ja'ala dinahu gharadan lil khusumati ya sanya addinin shi ya zama target na rigima wa arsala nafsahu fi marati'il halakati ya saki kanshi a cikin fage na kiwo inda halaka inda kiwo ne na halaka waman nahu shaytanu daf'al haqqi bi shubhati shaytan ya kawata masa yadda ake tunkuɗe gaskiya ta hanyar amfani da shubha duk wata gaskiya da aka faɗa to sai ya kawo shubha akanta duk wata magana da aka faɗa ta sunna sai ya kawo shubha akanta in urida alaihi ba'du kutubil ahkam al muta'allika bi athari nabiyina duk da aka gabatar mishi da wasu littattafai wani sashi da littattafai wanda suke da alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi afdalus salami nabadaha janibin sai ya watsi da su don a ce mashi bukhari ya ruwaito abu dawuda ya ruwaito muslim ya ruwaito ahmad ibn hanbal baya ganin mutuncin wannan yana cikin muwadda ko bai haƙi ba damuwar shi bane zai watsi da wannan ya ce a ba za a karba ba ba haka bane wa walla zahiban anin nazari fiha zai kauda kai ya tafi ba zai ba zai kalla ba yaskharu min hamilha yana yana sukhriya yana zolaya da wulakanta da istihza'i ga masu dauke da littafan warawiha da masu riwaitowa su malaman mu'anadatan minhu lid-dini saboda gaba da addini wa ta'anin fi a'immatil muslimin da kuma su kamalan musulunci thumma huwa yaftakhiru 'ala al-awam sannan kuma mai wannan abin sai kuma yana cika matalakawa baki jahilan gari mabiya masu saurari yana musu kurari cewa bi zahabi umrihi fi darsil kalami cewa shi ya dade yana bincike shi fa babban malami su da suka je suka karatu a wuri kaza su ne masana su ne kaza su suka san kaza ya karanta an ce kaza an ce kaza wai ra jami'ahu dalilin suwa yana ganin kowa batacce ne ba shi sai ka kaman kaman a garin nan ko a kasar na yake wannan jawabi shekara wajen dubu da wani abu ya ci gaba da cewa wa ya taqidu annal allaysa yanju illa iyyahu kuma yana ganin ma ba wanda zai tsira mutane da tafarkin da suke na bata ne sai nashi ne kai na tsira li khurujihi za'ama an haddi taqlid saboda shi ariyawarsa yana ganin ya fice daga zama a ƙasan wani malami yana kwaikwayo da malamin wantisabihi wantisabihi ila alqawli bil adli wat tawhid saboda kuma ya dangantu zuwa ga wushi yana magana da adalci da tauhidi wa tauhiduhu idza atubira kana shirkan wa ilhadan tauhidin da yake magana idan aka tsaya aka lura da kyau zaka ga shirka ce da karkata tauhidi da yake ishara anan shi malam al-khatib al-baghdadi shine tauhidi irin na mu'tazila gashi na kasa shi mai talikin yayi nuni zuwa gare shi cewa ya'ani al-mu'tazilatul qa'ilina bi anna usul ad-din khamsa ‘yan mutazila suna da magana cewa addini irin nasu to yana da nashi tuwasa guda biyar maimakon abin da ya zo a cikin hadisi a matsayin rukunan addini su suke kiro nasu rukunan nan guda biyar su ne suna cewa a tauhid amma ba tauhidi suke nufi wanda kake tsammani wannan tauhidin shine cewa ba Allah bai da ta siffa shine tauhidi a gunsu salbu sifat suna cewa al'adal adalci me a gurinsu adalci shine ƙaryata alƙaddara cewa babu wata ƙaddara duk abin da ka gani an yi ne ya faru ne shi ma Allah kawai ya gani amma idan Allah ne ya ƙaddara that means bai adalci ba magana mai mummuna haka suke bara idan Allah ya san wani zai yi kuma ya jira yin ya sa aka rubuta sannan ya kama shi da laifi to wannan ba adalci da haka kowa shi yake yin abin da ya ga dama sai Allah ya gani sannan ya sa a rubuta da haka a abin hukunci akan abin da mutum ya yi a karankin kansa Allah bai da ta cewa akan abin da mutane suke wannan shine adu da suke faɗa su mu'tazila sannan suna magana akan almanzila bainan manzilataini bayan Allah ya ce gidan lahira fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir gida biyu ne a lahira su kuma suka ƙara gida na uku suka kirkira a cikin wahamu su cewa akwai gida na uku shine manzila wani masauki bainan manzilataini tsakanin masaukan guda biyu ba aljanna ba wuta ba shine mutumin da shi yake shi bai kai shi aljanna ba kuma kafirci bai sai kai shi kafircin da yi kubarar da yi bata ta kai shi wuta ba bai ci kowanne ba ya zama riga tsakani kenan suka kirkiro wannan duk wannan yana daga cikin wato tahafut fagamniya ta mu'tazila sannan suka saki kirkiro infazul wa'idi cewa duk alƙawarin azaba da Allah yayi to dole ne sai ya wanse sai ya anzarta babu yafiya suka wa Allah shi gege a cikin wannan al'amari na shi suka manta da falala da karamcin Allah da gafararsa da faɗinsa cewa wa rahmati wasi'at kulli shay abu na gaba da suka kirkiro shine al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar shine khuruji alal a'imma ke fito na fito da masu mulki ta da kayar baya zanga zanga da sauransu shi suke cewa al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kaga sunaye ne masu kyau na abubuwa amma aikin mummuna yusammuna ha bi ghairi asma'i Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa li'annahu yaj'alu lillahi fi min khalqihi shuraka'a wa andada saboda wannan tauhidin nasa sanyawa Allah abokan shirka ne sanyawa Allah niddu ne a cikin ayyukan Allah wa adluhu adalu da suke cewa udulun annahaji sawabi karkata ne daga tafarki madaidaici ila khilafin khilafi muhkami sunnati wal kitab zuwa ga abin da yake ya saba wa abin da sunna da alkur'ani suka hukunta wa kam yural ba'isul miskin so da dama za ga ɗaya daga cikin su wanda yake ya waye gari ya zama wani miskini alba'is wanda yake cikin talauci na ilimi bai san abin da yake ba idza butula idza tuliya bi hadithatin fi din idan Allah ya jarabce shi da wani abu da ya faru a cikin addinin sa yas'a ila al-faqih yastaftihi bayan da ya ce shi ba ruwan shi da malamai shi ya karanta shi ya yi boko shi zai iya bincike da kanshi shi ba zai iya takalidanci ba zai iya aunawa da hankalin shi yanyanyan ya gama duk wannan cika bakin da wannan hargowa ana nan sai wani abu ya faru wata hadisa ta faru sai ga ya rasa yadda zai sai ruga da gudu zuwa ga malamin fiqh ya stafti yana tambaya alaga ta malam ya za'a yi da wannan matsala ba zai iya ba kuma duk abin da ya gama na cika baki wani abu na faruwa sai ya rasa yadda zai wa ya amala alama ya kulu hoyar ne sannan kuma sai ya fara aiki da abin da malamin ya gaya mishi ko abin da malamin ya rutu mishi raji'an ila taqlidi ba'da fararihi minhu sai ga ya dawo cikin taqlidanci bayan da ya gudu wa multaziman hukmuhu ba'da sudufiyan yanzu ko zai shiga cikin hukuncin bayan da ya ki duk za su ga muku wannan shaidancin ana yin mutuwa to sai abin da kuka ce za a zo a neme ga kai usa ta alga tumala a zo a taimaka mana dan uwansu ya mutu ko matar shi ko kanwan baba shi ta mutu ya rasa sai rasa da ita ba haka bane wata ko kuma aljani ya buge wani wata wata ya buduru a cikin gidan an rasa da zai nan kuma in ka zo duk abin da ka faɗa to suna mu kallidai kuma gare ka kai ustazu da kuma sun ce ba ruwansu da ustazai su ba su iya ba yan yan yan ustazan nan wane ne malaman nan waɗannan ai ba haka ba ne ya ya ya za ka ji su tuɗi daban-daban a bakunan yan boko ɗin nan da waɗanda suke ganin cewa su ƙwararru ne akan lalata da kuma har a cikin yan arabiyan ma don akwai malamai da dama yan malamai ne wanda suke da irin wannan tafarkin na mutazilanci da fantara ɗin amma sanda abu zai faru wanda yake da gaske ana buƙatan practical application na ilimin addini to suka ga dole sai an nemo wanda da gaske ne suka san addini yace wa asa an yakuna fi hukmi hadithatihi min al-khilaf ma yahtaju ila in amin nadari fihi wal istikshaf yace hala kuma sai kaga wannan kabiyar da ta faru da shi a cikin ta akwai abin da ake bukata na sabai akwai sabanin da yake bukata zuwa ga bincike da gano gaskiya haka shi ba zai iya ba فكيف استحل التقليد بعد تحريمه to ya iya halasta wa kanshi cewa yanzu ba za a yi taqlidanci bayan kuma da ya ce haramun ne wa hawwana al-isma fihi ba'da ta'zimi ya karanta zulubin da yace akwai a cikin taqlidi bayan da ya girmama shi wala kad kana rafduhu ma la yanfa'uhu fil akhirati wal ula ya ya kasance dama tura taqlidanci da yayi abu ne da ba zai mashi amfani ba a duniya ko lahira واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى شغلت وسده كنت وكنت شريعة to abu ne wanda yake ahra wa aula shi ya fiye masa kuma shi ya fi cancanta to wannan ita ce mukaddimar da yi muka lura akwai salon zance da yawa a ciki da tunda a zamanin da yake rayuwa shi khatibu a cikin karni na hudu zuwa tsakiyar karni na biyar wannan salo na zance ana yin sa da haka za ga salon zancen shi ya bambanta da na zamanin da ba na shi ba za mu tsaya mai ta dabdala akai don muka lura za ka ga yana kawo bulletin sai kawo maganganu waɗanda hadisai ne ko kuma asarai kamar yadda ya ambata a cikin mukaddimar shi wannan malam mai talikin nan cewa ya share isnadojin za ka ga zai kawo mutum ɗaya ne ko biyu kawai mai kun isnadi mai wajen mutum shida bakwai wani lokaci kaga ya rage mana aiki kamar da muka ambata sai kawo maka gundarin zancen ya ce fa'an ishaq ibn isa qala sami'tu malik ibn anas ya'ibul jidala fi ad-din wa yaqulu zai kawo maganganun da su goyi bayan abubuwan da ya dunkule ya ce na ji ishaq ibn isa ibn najihin al-baghdadi wanda malami ne cikin ɗaliban al'imamu malik yana da hadisi a cikin muslim da tirmidhi da nasa'i da littafin ibn maja al'imamu bukhari da abu dawuda su ba su rutu hadisi da gare shi ba ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha biyar bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ishaq ibn isa al-baghdadi yace naji malami na malik ibn anas ya'ibul jidala yana aibata yana Allah wadarai da jayayya da musu a addini fiddini jayayya da musu a addini jama'a abin aibatawa ne hatta koda akan gaskiya ne musamman ka biye ma wanda yake jahili ko dan bid'a ko wanda bai san tsarin addini ba bai san tsarin tattaunawa ta karuwar ilimi ba ya zama tattaunawar da ake kowa na so ne kawai sai ya yi rinjaye a kan ɗaya kamar irin abin da yanzu mutane suka ɗauka muƙabala yawan yin muƙabala a ce za a haɗa wani ɗan bida da wani ahalin sunna ko da wani ɗan salafiya za su yi muƙabala za a sa a bidiyo da wane ne wannan aslan baya daga cikin maslaha addini jama'a baya daga cikin hanyoyin yada addini annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka ya yada musulunci ba sabai ba da haka suka yada musulunci ba duk da Allah ya bada dama cewa wajadiluhum billati hiya ahsan ka tattauna da su akan abu wanda yake mafi kyau to dole sai an auna me ayat take nufi kuma ya magabata suka aiwatar da ita ai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke jidali da shi akan addini akwai wanda suke da shubuhoyi musamman Yahudawa a Madina amma bai mai da ragama al'amarin sa ya zama kawai kullum a kullu muqabala da su idan dai suka zo suka yi tambaya za a ba su amsa idan suka nemi su kawo shi ba za mu yi musu da martani amma a ce a bar aikin karantarwa a bar aikin da'awa a yi ta kulla appointment na muƙabala wanda ba za a taɓa cimma wata matsaya a kai ba ba za a taɓa wanda ya taɓa canza kam don muƙabala to gaskiya saboda Allah wannan ya saba wa manhaji na addini tsakani da Allah amma za ka ga mutane da dama sun damu da wannan kuma sun fi son shi ma mutane in an ce za a yi muƙabala za a tafi kowa yi da jama'a shi kuma kowa abin ya zama kamar match na ƙwallon kafa kowa kawai yana da magoya bayan shi kawai duk abin da aka yi kawai an mana alfasha ne an mana mugunta an mana cuta ba wanda ne canza daga yadda yake kowa sai dai ya ƙara ya ƙara zurfi cikin ra'ayinsa to kuma kai a lokacin da ka zo ko da akan gaskiya kake ya zama kana so ka kare gaskiya amma ba da manhajin kare gaskiya ba shari'a Allah kuma ta da ka'ida qul innama unzirukum bil wahyi abinda zai kare barna jama'a zai zai wargaza barna shine dagewa wajen karantarwa da faɗan gaskiya a ci gaba da karantarwa kawai to barna ba ta samu sakewa ba su kuma abinda ba sa so yan bid'a da batattu shine su dakatar da masu karantar da gaskiya daga karantar da gaskiya a zo da ashagalta da irin abin da suka shagaltu da shi Allah shi kyauta yace na tim na shajin maliku yana aibata jidali rikici da musu akan addini wa yaqulu yana cewa kullama ja'ana rajulun ajdala أجدل من رجل أردان أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ɗin guda ɗaya ce wannan zaka ga ya sa biyu kuskuren inji ne yace duk wanda in muka ce da musu zamu gane wa yake da gaskiya to kenan duk wanda ya zo mana ya fi ɗayan musu sai kaga mutum ya zo da musun shi yana so a wurgi da abin da jibril ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda musun da yake jibril ya kawo annabi qur'ani ya kawo mishi wahayin hadisai ya kawo mai shari'a ya kawo mai fassarar wannan shari'a sahabbai sun karantar da wannan shari'a sai kawai mu zo na bayan su sun yada ta sai mu zo yanzu saboda musu da wanda zai tayar akan wani abu sai mu wurgi da wancan abu ba za mu yaka ba wa nabi yusufa qala kana yuqalu man talaba ad-din bil kalami tazandaqa wa man talaba ghariba al-hadisi kudhiba ومن طلب المال بالكيمياء افلس wannan magana ce shahararriya al-Imam al-Lalakai da da wasu malamai kaman alharwi a cikin zammil kalam da ibnu batta a cikin ibantul kubra duk sun rawaito wannan magana shari'a ce daga abu yusuf alqadi wannan babban wato magaji na ilimin al-imamu abu hanifa rahimahumullah abu yusuf alqadi yana cewa wannan magana ta shahara tsakankanin mu muna fadanta ya zama kaman wani karin magana ko wani tankiya da ake yi wa juna cewa man talaba dina bil kalami tazandaqa wanda yake neman fahimtar addini ta hanyar ilmul kalam ta hanyar jayayya da musu ta zandaka karke zai sulale ne ya ba addini zai waye gari ya zama zinjiki ne zai ta karyata kusan komai ba da aya ba ba da sunna ba yake so ya karfanci alkur'ani da ya fanci addini to lalacewa zai ومن طلب غريب الحديث كذب wannan kuzziba shine riwaya mafi dacewa da a karanta ومن طلب غريب الحديث wanda yake neman gharibul hadith to gharibul hadith yana da ma'anoni akalla guda biyu akwai gharibul hadisi wato bayani akan sanin ma'anonin kalmomi masu wahalar fahimta a cikin hadisi ko wanda suka zo da wata ma'ana wadda ta yi ba gama garin ma'anar kalmomin bane a gama garin larabci irin abin da su abu isa harbi suka yi irin na ibn al-asiri an ya tafi garib al-hadith irin na zamakshari al-fa'iq fi garib al-hadith irin na abu ubayd al-qasim bin sallam garib al-hadith wanda zasu dinga magana akan ma'anar kalmomi kaman dictionary ne ko kamus ne na kalmomin hadisi to wannan sashe na ilimin hadisi ana ce mishi garib al-hadith ba shi ake nufi ba akwai kuma garib al-hadith hadisai waɗanda suke da garaba garaba ko dai ta zama rauni ko ta zama hadisai waɗanda ba a saba jinsu ba a makarantar da ake tsammanin ya kamata a ce an ruwaito da yawa misali makarantar maliku makarantar sufyan ibn uyayna makarantar shu'ba makarantar ibn ibn abi shayba makarantar al-amash makarantar abin nan abdurrahman abin nan al'auza'i da makamantansu suna da ɗalibai suna da karantarwa to ya kamata da hadisi ne fito daga makaranta ya zama an samu ɗalibai da dama su rawaito shi to in aka samu wani ɗalibi kaɗai ya rawaito shi sai a ce ya zama garibi shine shine a ce wannan haza garibun an malikin haza garibun an sufiya da makamantansu saboda ya saba da abin da ake tsammani to wannan hadisan an tattara su wuri ya sai a ce gara'i kamar yadda al'imamu addarakun yake da gara'ibu malik hadisai da aka fito daga gurin maliku wanda suka fito da wannan siffa to a cikinsu akan samu hadisan da akwai kurakurai a cikinsu akan samu za'ifai da makamantansu to irinsu su ne ake cima garibun hadisi a wancan zamani su ake ishara a nan to sai zama ɗalibai sun fitinu ɗalibai masu neman hadisi sun jarabtu sun fitinu da neman waɗannan hadisan kowa kusan ya san hadisai ga magari da aka sani a ko'ina ba a damu da su amma kowa yana so ne yanzu ya ina zai shiga ya fita ya samo wani hadisi wanda za a ce shi kada yake da shi ya zama mashi wata miza to garin haka sai suka dinga nemo hadisai ma na ƙarya da hadisai matattu so yake dai a ce shi kada yake da hadisi daga gari kaza akan kaza shi kada yake da hadisi a makaranta kaza akan kaza kamar yana da wani kamar yana so ya patentin ɗan hadisin a ce na shi ne shi kadai kawai irin yadda a research ake da ake ci mashi abin nan ake patentin ko in kai wani bincike za ka sa wani abu akan akan product ɗinka to za ka yi shi yadda ka yi mashi rijista yadda ba wanda isa ya saka kowa yana yin omo misali amma kai kana da wani fasaha da ka gano da zai ƙara wa omanka armashi to sai ya zama omanka ko maikilin ɗinka ko sabulinka ko biredinka yana da wata niza akan sauran biredi wanda za ka dinga kafafa da shi akan sauran abokan competition ɗinka sai zama wannan ne kawai damuwar ɗalibai to akan haka sai aka samu mutane da kurakurai da dama shi ke nufi anan man tsaraba gariban hadithi kuzziba kuzziba anan ai za a ƙaryata shi ko za a kuskurantar da shi ko za a ce ba daidai yake yi ba ina fata mun fahimci wannan wa man talaba al-mala bil kimiya aflasa wanda yake neman dukiya ta hanyar alkimiya a nan yana nufin wato irin abin da ake na badu ko yin kudin jabu ko makamantansu irin abin da aka ce tijjani an taba kama shi rayu ko tijjani shugaban addinin dariƙa akwai labari da malam ɗahir mai gari ya rubuta a cikin littafin shi al-Sheikh Ibrahim Iyas As-Sangali ara'uhu wa ta'limuhu wa atharu wanda thesis ne a nan jami'ar Bayero ta Kano ya rubuta cewa an taba kama Tijjani wannan Tijjani shugaban dariƙar Tijjaniya an taba kama shi yana buga kudin jabu a wani gari aka mai dukan tsaye aka kore shi daga ba kuma sai aka ji ya zama wali wallahu a'lam to irin wannan a ce kai dan buga kudin jabu ne to za ka shiga wata ranar ku za ka shiga fallasa wata ranar za a kama ka cikin ka zai gaya maka wata ranar makona ka za a yi taya a irin yanzu yadda ake a ce kada buga dala ta ƙarya ko naira ko pound sterling za ka gane kuran ka wata rana yana ɗaya daga cikin ma'anan aflasa kenan asirin ka zai tuni ko kuma aflasa za ka tsiyace saboda za ka je garin neman masu kulla wannan damfara me kun zaka nemi kuɗi ka nemi su ta hanyar kasuwanci da noma da kiwo da da da leburanci ko to sai zama kai kana so kai kuɗi amma kana neman wa zai buga maka kuɗin jabu to in ka zai buga maka kuɗin jabu me zai maka zai ansha naka da sunan ka kawo za a yi maka ko sai zama shi ma yaudara ka kawai zai yi ai an sha mutane haka ko garin san banza sai a sai a kwashe abin da kake da shi gaba ɗaya ka zo kai ta ihu a jaka magori kana cewa taimaka maka ina an riga an tuce ka aflasa zai tsiyace ko zama al-iflas tonan asiri ko kuma al-iflas al-faqr ka dauki wancan hadisin na al-muflis to duka dai waɗannan tankiya ce malamai suke wa mutane akan cewa kar ka biye ma waɗannan abubuwa wa qala sufyan ath-thawri sufyan ibn sa'id ath-thawri babban limami cikin limaman musulunci din nan Allah ya gafarta mushi yake cewa innamal dinu bil athari laysa bir ra'yi innamal dinu bil athari laysa bir ra'yi innamal dinu bil athari laysa bir ra'yi ya fada ya maimaita ya sake maimaitawa cewa innamal dinu lalle shi wannan addini bil athari da hadisai ake shi laysa bir ra'yi ba da a gani na ba ba da fahimta ta ko fahimtar wani ba innamal dinu bil athari lalle addini ana yin shi ne da hadisai laysa bir ra'ayi ba da san ba da ra'ayi ba inna madina bil athar laysa bir ra'ayi ya fadi wannan har kafa uku wa qala al fadl ibn ziyad aku kuma al fadl ibn ziyad yake cewa sai sa'altu aba abdullah yani ahmad ibn hanbal an al karabisi al fadl ibn ziyad shine abul abbas at-asti abul abbasi at-asti shi ma mutumin garin bagadaza ne ya zo na bagadaza al imam al khatib bagadaza yana cewa bagadadiyun thiqa amintacce ne mutumin garin Bagdad yana da riwaya daga Ahmad ibn Hanbal ya daga cikin ɗaliban Ahmad dan Hanbal na ƙarshe ƙarshe wanda suna tare da shi lokacin har zuwa ƙarshen rayuwarsa zaka za ga yana ruwaito abubuwa sosai daga Ahmad dan Hanbali da makamantansu daga cikin ɗalibansa wanda suke riwaya a gunsa akwai Ibn Abi Dunya wannan marubucin nan babba akwai kuma Ibrahimul Harbi mai Garibul Harith to shine yake ruwaitowa nan ma yace sa'altu aba Abdullah na tambayi baban abdullahi ya'ani ahmad ibn hanbali isan da kaji ba hanbali ya ce abu abdullahi shi suke ne anil karabisi daga abu akan abu ali al karabisi in kun tuna yan kwanakin nan a cikin wani karatu da muka yi a baya kaɗan mun yi magana akan wannan a cikin al'ibaru fi khabari man gaba al karabisi malami zamanin shi ɗaya da al-imam ahmad ibn hanbal gari ɗaya suka zauna a bagdad a rayu amin to sai ya zama amma ya samu matsala da Ahmad dan Hanbali shine yayi wata yayi wasu maganganu na rashin kyautatawa akan Ahmad ibn Hanbali kamar cewarsa malana wa hadhal gulam ko ish yuridu minna hadhal gulam wannan yaro Ahmad dan Hanbali ko me yake nufi ne in qulna makhluqun qala bid'a in qulna ghayr makhluqin qala bid'a saboda shi yana da shi ya fara fadan cewa lafzi bil qur'ani makhluq abinda mutum yake furtawa na karatun alkur'ani wannan ba ba ba ba sufa Allah bane halitta ne murya sai amma dan bari yace wannan ma bid'a ce to shine sai ya ji haushi wannan magana yace ko me yaran me yaran ne yake nufi irin yadda ake rena malamai din nan da sauransu a ce yaro ko dan baki ko dan talakawa ko wanda ba san asalin shi ba ko dan boko ko kaza daidai irin dai yadda magana da yarfe da ake ko maraya ko mawaki kazalika ma talladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun duk ana wa irin masu bin tafarki na gaskiya irin wannan abin to da yawan nan magana sai kowa ya tsare shi saboda a lokacin Ahmad ibn Hanbal shine malamin da tauraron shi yake haske shine ke kara sunna shi ake ji da shi kowa na jiran magana shi to irin wannan malamin mun ta faɗa wannan magana duk mutumin da yake tashi jama'a ko da ba akan karatu bane ko akan wani abu ne daban a san da yake tashin shi baka iya disar da hasken shi in ma baka kaunar shi kai kuma gefe kai taka harka ba sai da sai ka kaunace shi ko dan dan bane ko dan kwallo ko attajiri ko kai ko ko karuwa ce take tashin karuwa ce da kai saka hana masu neman ta su bi ta ba a san da take tashin ta sai ka batta Allah zai dan kufar da ita san da ya ga dama ma rafa Allah shi an illa wa za'ahu kai dai kai dai kai tawazinka amma ka ce wanda Allah ya daga shi a daidai sanda yake wannan bunƙasar da tashin kai kuma za ka taso mishi da gaba to ka za ka kashe kanka yana daga cikin rashin wayan da wasu suke ko musabaka ne ko 'yan musabaka in ka lura ko wanda yana tashin musabaka to ko mun karatun ka ko Allah ba da gabarna ba inda ga lahira kake sai ya buge ka to sai ka kuma shi hayi gaba tashin shi to Ahmad ibn Hanbal yana kan wannan tashin na karama da Allah ya bar shi sai shi karabisi sai ya faɗo wannan muguwar magana kawai a dalilin haka duk mutane suka kyamaci hadisin shi da haka bayi da hadisi ko kwari a cikin kutubu sita duka kowa ya kyale mai kan shi wannan karabisi gashi malam a ƙasa yake cewa huwa al-allamatu faqihu baghdad abu ali al-hasan al-husayn ibn ali ibn yazid al-baghdadi sahibu tasanif kana min buhuril ilmi zakiyan fatinan fasihan lasinan kaji fa irin wannan siffatawa da ya mushe ce malami ne da fiqhu a gaba gadaza sunan shi al-Husayn ibn Ali ibn Yazida ana mushi alkunya da baban Ali mutumin ne ya zultafai da yawa yana daga cikin kanarin buhurin ilmi kogo ne na ilmi kogi ne na ilmi zakiyan mai basira fatinan mai hangen nesa fasihan mai iya tsara magana lasinan mai baki illa annahu waqa bainahu wa bainal imami ahmada sai da ya samu matsala tsakanin shi da imamu ahmad ibn hanbal bi sababin mas'alatin lafzi saboda batu akan lafzi bil qur'ani makhluq fa hujira da zalika kowa ya watsa ya bashi waje yau kan shi wannan ta'annati Allah ya gafarta musu gaba daya mata sanata 48 ya shekara ta yawo shekara ta 8 da 40 bayan 200 kenan ko 248 wakila 50 wa arba'ina wa mi'atin wasu kuma sun ce ɗari biyu da arba'in da biyar ya ce karanta siru a alamin nubala da mizano da ikida dukkan wasu na limamu al-zahabi rahimahullah da wannan karabisi a ɗan hambali ya zo yana yin magana a kansa wa ma azhara da abin da yake faɗa shi karabisi ɗin irin abin da yake bayyanawa na ra'ayoyinsa da fatawarsa da irin tunaninsa da aka tambayi Amr dan Hanbali game da kai game da shi fakallaha wajhahu sai Amr dan Hanbali sai ya murtike fuska thumma qala sai yace inna ma jaa bala'uhum min hadhihi alkutub allati wada'uha abinda ya kawo musu bala'i shine littafan nan da suka rubuta wanda suke dauke da ka'idoji na mantiki da ka'idoji na falsafa da makamantansu taraku athar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sun yi watsi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi sun yi watsi da maganganun sahabbai wa aqbalu ala hadhihi alkutubi suka tinkari waɗannan littafai shine matsala waɗannan mutane watsi da qur'ani da sunna da maganganun sahabbai da kama wasu littafai can daban ko na suwaye ko وقال مالك بن انس سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده سننا annabi alaihi salatu wassalam ya kawo su sunnoni wa wulatul amri ba'dahu da kuma waɗanda suka rike al'amari a bayansa khulafa'ur rashiduna sun kawo sunnoni al-akhadhu biha ruko da waɗannan sunnoni tasdiqul likitabillahi azza wa jalla shine gazgata alqur'ani wastikmalul li ta'atillah cikamakin da'ar Allah ne wa quwwatun ala dinillah shike karfafa addinin Allah man amila biha muhtadin wanda ke aiki da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnonin sa Abubakar da Umar da Usman da Ali to wannan shine shiriye shine cikin shari'a wannan malikiya cikin take fadan wannan daga tushen ta ko wa manistansara biha mansurun wanda da ya nemi taimako a cikin wannan sunnoni zai samu nasara wa man khalafa wanda da ya saba musu ittaba'a ghayra sabilil mu'minin to wannan shine yake bin tafarki na ba muminai ba kamar da Allah yake cewa mun shaƙi rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'min malai ciki yace wallahu Allahu ma tawalla da haka Allah bai jibinta mutum abin da ya jibinta wa kansa wannan ma magana ce shararriya daga Maliku al-Imam Lalakai ya rawaito ta a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahli Sunna wal Jama'a haka Ibn Babba a cikin al-Iban al-Kubra haka al-Imam al-Harawi a cikin Dhammul Kalam duka sun ruwaito haka kuma Abu Amr al-Dani a littafin sa mai suna Ar-Risalatul Wafiya su ma dukkanin su waɗannan malamai da wasu surutu wannan magana daga imam malik ta shahara da gare shi wa qala al-auza'i sai kuma abdurrahman al-auza'i sai yake cewa alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'ayar rijali wa in zakhrafuhu bil qawli fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim al-imam abdurrahman al-auza'i hafizu hafizu sham rahimahullah yake fada yake cewa alayka bi athari salaf ka yi riko da maganganun magabata wa in rafa bakan nasu ko da mutane sun ƙika sun yarfe ka saboda kana bin magabata wa iyaka yace ina jan kunnanka a hirɗinka wa ra'ayin rijali ba kai ba maganganun mutane kowa ya rike ra'ayin shi amma ka bi nasara wa in zakharafuhu bil qawli ko da ko suna ta kawata maganganun suna ta musu kwalliya suna ta musu sun kawata su an sa su a cikin wani mazubi mai ban sha'awa an yi fakejin ɗin maganganun yadda za su burge su ba da sha'awa karka suke gabi fa innal amra yanjali al'amari zai tike in dai ka bi maganganun salaf ka kyale mutane nasu al'amari zai tike wa anta ala tariqin mustaqim kana kan tafarki madaidaici in ko baka yaka ba al'amari zai tike wa anta lista ala tariqin mustaqim kenan wannan ma yana cikin ash-shari'a na al-ajurri da littafin abin nan jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibn abdul bar da kuma wancan zambul kalami na limamu al-harawi rahmatullahi alal jami' wannan kaga yayi kama da magana ibn mas'ud radiyallahu anhu da yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kada ku bid'a faqad kufitum an isar muku duk abin da kuke bukata a cikin addini annabi ya riga ya faɗa sahabbai sun riga sun tsara muku shi haka abin nan Umar dan Abdul Aziz yake cewa qif haisu wa qafal qaum ka tsaya a inda suka tsaya fa innahum an ilmin waqafu suna sana suka tsaya iyanan wa bi basrin saqibin ko nafidin kafu da kuma basira wata ke mai kyau suka tsaya iyanan karkace zaka ketare inda sahabbai suka tsaya haka ƙetar inda magabata suka tsaya ka tsaya inda suka tsaya kar ka wuce inda aka ce maka wa qala yazid ibn zuray'in rahimahullah yace ashabur ra'ayi a ada'us sunnah masu fadan a gani na masu cewa abu ra'ayin su su suna da ta cewa yace to waɗannan makiya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutanen kirki bane kar ka sake ka shiga cikin tafarkin su kai nesa da su kar ka biye musu za mu saurara a saboda ƙurewar lokaci in Allah ya kai madarasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa qala abubakar malam malam abubakar wato shi al-khatib kenan yace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh